wannan huduban amirul mu'minin akan akan mumbar yake bai wanta kasu alal adbar suka juya baya suka koma inda suke ma'ana wa talabu bil auta suka shiga bidan wuturori kun san ma'anan wutiri in an ce mutum mauturi da larabci ma'ana an kashe masa nasa sai ce an bashi mautur kamar kamar ana iya cewa an bar manzo Allah mauturi bayan waƙi'an Karbala mauturi shine wanda aka kashe masa nasa wanda aka kashe masa iyayensa ko ‘ya'yansa ya zama wutar ma'ana ya koma koma tilo zikau ba magada ma'ana to mautur shi ne wanda aka kashe masu sai suka koma suna to bidan wutar al'adan jahiliya ne sai mutum ya ce aini mautur ne kuma sai na rama ɗaukan fansa na kisa al'adan jahiliya ne kuma manzo Allah a huduban hijjatul wada a arfa ya ce duk wani jini na jahiliya na take shi karkashin kafafu wato ma'ana yanzu kar a sake bidan jini a musulunci sai zama daga baya sai aka zo ana bidan jini jinin jahiliya jahiliya so a zaman jahiliya mutum kafin uba ya mutu sai ya yi wasiya ya ce muna bin fa gidan wani bashin jini ka ɗauko kuma aka ce akwai kisa da ke shi shi balarabe akan akan sa'ar wani abu ne sosai da ya shige su in suna faɗa suka ya lisa arka ya lisa arka suna wasu ne ɗaukan fansa na wani akan akan akan harbul basus suna neman fansa ne ya lisa arka kulai rayakin tsakanin aus da hazara shi ma ɗaukan fansa ne wani mutum ya je farauta ya cilla kibiyansa zai ya ga abin da zai harba ya cilla kibiyansa sai wata mata ta girma sai ko kibiyan ta same ta sai suka ce ya kashe ta sai ɗaya kabilan suka kashe shi su kuma sun suka sai zama yaƙi suka yi shekara ɗari da ashirin suna yaƙi ɗari da hamsin suna yaƙi a kan wani ana kashe ka ana kwana da ta kuma ɗabi'an jahiliya ne ɗaukan fansa to ina kawo ina baku bayani sa'ar wani abu ne wutar wani abu ne kun san akwai wani ma kisan wani mawaƙi cikin mawaƙan fitattun mawaƙan ma'allakat wanda ya je wajen wani gunki guzur kurais ya nemi izini za shi ya ɗauki fansan babansa to dama biyu ne guda uku za ka saka in ka yi ne ka zo da akuya ka yanka ka saka hannu ka zaro in ya ce na'am to gunki ya yadda ke sai ka to yana son ya je ɗauki fansa ne ya sa sai ya zaro sai aka ce la'a ka ci to ko za ka yanka rago ne ya yi gara ma rago ya sake za ya mutu ya ce la ya sake ko yanka ko saniya ne ya tura ya ce masa la haba sai ɗauki biyun ya watsa ma gunki ya ce laukunta ya zarhansu sunan gunkin zukurais yau laukunta ya zarhansu almautura misali wa kana jaddukar maktula lan tanha an qitalar musulmi na jawra yace da ubanka ne aka kashe ba za ka hana a ji a ɗauki fansa ba sai wa tsaye tafi ya ɗauko fansan shi inda ubanka ne aka aka kashe ni kamar yadda nake na zama mautu lau yau kun za ka al mautura da kai ne ka zama mautur misli kamar yadda nake wa kana jattuga al maktula kakanka aka kashe ai ba za ka ce kar a ji a yaƙi azalumai ba sai ya tafi kawai saboda ka wutir ɗarabar wutir jahiliya ne sai ce ina ga muku don ku gane abin da amiru ke cewa wa ɗarabul auta suka shiga bidan ɗaukan fansa ma'ana wani an kashe masa wani sai ya rama wanda manzo Allah ya ce ya take wannan an gama ba sauran jinin biyan bashin jini to wannan ba in kira bi alal aqib bane ba su ce ba su yarda da manzon Allah ba ba su ce ba su yarda da Allah ko manzansa ba ba su ce sun daina sallah ba amma wannan ɗabi'an ɗaukan fansan jini na menene jahiliya ne kaga ba koma gidan je bane kuma kun san kun san yakin yakin da suka yi din su hadan nasifin suna cewa ya la'asar Usman ne ko shine shi'ar din su ya la'asar Usman wasu na ɗayan min jinin Usman ne aka kashe aka kashe rai kimanin dubu saba'in da biyar wani sai ce wa ɗan- ɗan- ɗalabul auta wa azharul ka- kata'iba wa radamul baba wa fallawul dara wa gayyuru athar rasulullahi sallallahu alaihi wa suka bayyana kata'ib su ne jam'in katibobi ma'ana eh, rundunoni suka bayyana da eh, bai- bai- rundunoni suka kulla kofa suka ribda gida Ra- radamu- radamu kamar sun su- su- wannan wannan kinaya ne ya ce wal Allah hu kinayatin an an sa'i fi tazalzuli bi bi in bunyanihim wato girgizan gidajensu wa badalul juhudi fi hidlanihim da duk kokarin da suka yi wajen tabarwa shine yake yayi mashi yayi musu kirayu sai ya ce dai sun ba- sun bayyana rundunoni sun rusa gi- kofa sun rubda gida sun balla kofa sun rusa gida me yake nufi kinaya ne ga wasu abubuwa wa gayyaru asarar rasul sallallahu alaihi wa suka cancanza guraban abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bari wa ragibu an ahkami suka yi kwaɗayin wa'insu abubuwa ba hukumce su ba suka zan ba su bukatan hukumce hukumcen sa hukumcin manzon Allah yanzu ba su bukata wa wa- wa- wa- wa ba'udu min anwari suka yi nesa da has- hasakensa hasken manzon Allah suka yi nesa da haskensa suka koma zul- zulmat kenan واستبدلوا ب- ب- بمس- ب- ب- بمستخرفه بديلا اتخذوه وكانوا ظالمين suka kuma musanya da wanda shi manzan Allah ya harbtar da wani daban suka rike shi suka ci shi ne halima kuma sun sani sun suna suna halin kasancewa suna azalubai manzan Allah ya harbtar da suka ji- suka ci ba wannan ba ba wannan manzan Allah ya harbtar ba mu ga mu ga namu halima ba na annabi ba وزعموا أن من اختاروا من آل أبي قحافة أولى بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن- ممن اختاره الرسول عليه عليه وآله السلام لمقامه wannan ina karanta muku ne duk wani lokaci mun mun ji karatu ya kasance sai ya zama an an rufe magana sai ko kuma a zo a ce ai Ali bai ce kaza kaza ba to wannan maganar Ali ne kuma ingantacce ne ka duba ainihin asalin magana din in kana da sha'awa duba kafi juz'i na takwas aya 29 hadisi na hudu za ka ganshi da tsawonsa nan ya ce suka, suka musanya wastabdalu bi mustakhlifihi badila suka musanya wanda annabi ya haliftar da wani daban ittakhadhuhu suka rike shi a matsayin halifa maimakon halifa wa kanu zalimin ittakhadhu wa kanu zalimi kun kun lura kamar wannan wannan maganan amirul mu ya daura ya aro daga alqur'ani ne na waɗanda suka riki maraki Allah ta'ala ce ittakhadhu wa kanu zalimi sai ya dauki wannan kalma wanda suka riki maraki bayan da Musa bayana annabi Musa ya tafi miƙati su kuma suka riki maraki sai ya dauki kamar su waɗannan ma- annabi yana tafiya su ma sai suka dauko nasu maraki ittakhadhuhu wa kanu zalimi wa za'amu anna man ihtaru suka kuma raya cewa wanda suka zaɓa min ali abi quhafa na iyalan gidan abi quhafa aula bi maqami rasulillah sallallahu alaihi ya fi cancanta da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa min man ihtarahu rasul fiye da wanda shi manzon ya zaɓa alaihi wa alihi salamu alaihi makami wanda ya zaɓa ga matsayinsa shi manzon Allah ya ce ga wanda na tsaba a makami suka ce wannan ya fi ɗan gidan annabi kuma ya fi wanda annabi ya halitta wa wa anna muha- muhajir ali abi quhafa khairun min muhajiri muhajiril ansarar rabbani na musa hashim bin abdul abdul Manaf. suka kuma raya cewa ma- ma- ma- mahijircin iyalan abi quhafa ya fi daga mahijir- ma- ma- mahijircin ma- masu hijiran ah, muhajirin da ansar rabbani ya fi wannan kalmar rabbani daga rab- na Allah namus wanda ke ainihin na- na- eh, ruhi ka namus kamar ruhi ne ruhi na bani Ha- hashim bin abdulma jini da tsoka na hashim bin abi mata dangin annabi suka ɗauko suka ce wannan ne kenan to hadisin na na tsokana ya karanta a wannan babin wannan magana amirul mu'minin a cikin itijaj na dabrasi da nasa isnadin shi ma a cikin huduban amirul mu'minin alaihi salam yake cewa inna allaha dhar jalali wal ikram lamma khalaqa al khalqa wa ikhtara khiratan min khalqi واصطفى صفوة من عباده وأرسل رسولا منهم وأنزل عليهم كتابه وشرع له دينه وفرض فرائده فكانت جملة قول الله عز- جل ذكره حيث أمر فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا وأولي الأمر منكم يتي الله تعالى الله عز وجل ز- ذا الجلال والإكرام yayin da ya halicci halitta ya zaɓi zaɓaɓɓunsa daga halittarsa ya kuma keɓanci keɓantunsa daga cikin bayansa ya aiko manzanni daga cikinsu ya saukar musu da littafi ya shar'anta musu addini ya faranta musu farorinsa to daga cikin jimlan abin da allah jalla zikiruhu ya yi umarni a littafinsa wanda ya umarce su da akwai ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul wa ulul amri minkum ku bi Allah ku bi manzansa ku bi manzo ku bi ma'abota al'amari fa huwa lana ahadul bait wannan ulul amri din wannan asara ne ulul amri din nan Wani- kun san sun tala'ubi da luga sai ka ga mutum gashi abu karara kama suke yana amma sai kuma sai su dawo su ba sai su yi amfani da kalma din a inda a wannan ul aula din nan ulu ulul amri din nan wanda manzo Allah ya ce man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu allahumma wali man wala wa admala sarari aula ya ce alastu aula bil mu'minina min anfusihim suka ce alu bala ce man kuntu maulahu kaga yi amfani da kawai ulil amr din nan shine ma'anarsa su ne ne wa ma'abota wannan al'umma sai sai sai amiru mai ce to duk maka in maka in ma zaka dauki fassaran waɗansu masana to ga fassaran amirul mu'minin ali ya ce fa huwa lana ahlul baiti khasatan duna gairina wannan amur din wannan amur din namu ne mu kadai ahlul baiti ba wani mu ba fanqalabtum ala aqabin yana magana da su ce sai kuka juya ala aqabin ku koma yawanci wartattum wa naqattum kuka juya baya kuka warware wa naqaltumul amra kuka warware al'amari wa nakastumul ahada kuka zuci ne ne kuka warware alƙawari walam tadurru Allah shay'a to ba ku sunci Allah da kuma wa man yanqadu ala tabaihi falam yadurru Allah shay'a wa sai ji sawa shakirin ko da shakirin na kadan kadan ne wa qalilun min ibadiy shakur ko da kadan ne shakiri na su ne wanda suka tsaya kan ahad ko da sun karanta wannan kuma wanda suka yi inkilabi ila aqabin kuma to wala mai ba su cuci kowa ba sai kawo kansu wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra lashiya kun ga wannan inkilabi ala aqibai yana da dangantaka da wannan kan wannan batun al'amarin wilaya ne la gayo la gayo to wata ruwayan duk da a cikin kafi wannan wannan wannan wannan azum mun ce mun ce na ihtijaj na karanta wannan wannan shi ma na ihtijaj ne ba na kafi ba wannan a cikin isa wannan ma na ihtijaj da isnadin sa daga imam ah, bakir alaihi salam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi hadisi shi ma mai tsawo a cikin sa ya kawo a wani bangare na hutubar hutubar gadir insha Allah za mu karanta hutubar gadir tsakanin gobe da jibi insha Allah ciki akwai ma'ashirin nas an zartukum anni rasulullahi ilaikum kada halar min ƙabliyar rusul afa in mittu au qutultu in qalabtum ala aqabikum kun ga manzo Allah yana fasara wannan ayan ke yace ku mutane ya jama'a ku saurara ni mai gargadi ne ina gargaɗin ku kai ni manzan Allah ne ya zuwa gare ku kafi na an yi manzanni to yanzu in na mutu ko aka kashe ni za ku koma inda kuke da na fassara ya koma aqib shine baya za ku koma ba za ku ma'ana za ku juya baya wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra la shay'a wanda fa duk ya juya baya bai cuci Allah da kowa ba bai duko da komai ba kai, bai cuci Allah da komai ba wa sai zillahu shakirin Allah kuma zai sakamako ga wanda suka shukura ma'ana wanda suka dake akan ba su juya baya ba ala to sai dan manzo Allah ya dan fara wannan magana da idan a gane ma'anan inqilabi ala da bai ce ala ku saurara wa inna aliyan huwa al-mawsuf bis sabr wa shukr to shi ali shine Allah ta'ala ya sifata shi da dauriya da da da, da shukura thumma min ba'dihi wuldi min sulbi sannan bayan shi ‘ya'yana daga tsawonsa sun ce ya ƙare wannan kuma kawancan kaji fassarar ali wannan kuma kaji fassarar manzan Allah to sun kana zuwa malamai su yi maka nasu fassara ka gane ai mu ko fassarar manzan Allah da na alin ya ishe wata ruwayan kuma shi ma a cikin etijajin daga abdullahi bin hassan da isnadinsa ya daga iyayensa alaihi musallam ya ce yayin da lamma ajma'a abubakarin alaman fatima fadaka wa balaga hadarika ja'ad ilaihi wa qalat yayin da abubakar ya tsaye da ra'ayi akan hana ma fatima fadaka kuma labari ya je mata sai ta zo sai ta ce cikin jimlan abin da ke cewa a ta ƙoro na mata muhammadu sallallahu alaihi wa fa khataba jalilun istawfaqa minhu fatqahu wa antafaqa ratqahu wa adlamat al-ardu li ghaibati wa kushifat an-nujumu li musibati wa aqadat al-amalu wa khashat al-jibalu wa udhi'a al-harimu wa uzilat al-hurma عند عند مماتي فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا باثقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أبنيتكم كتاب الله جل ثناؤه في أبنيتكم في مسام في في ممساكم ومصبهكم yahtifu fi afniyatikum hitafan wa surahan wa tilawatan wa ilhana wa laqabuhu ma halla bi anbiya illahi wa rusulihi hukmun faslun wa qada'un hatmun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qadabtum ala aqabihim wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra la shay'a wa sayzillahu shakirin ihan ba ne kila in ihduma turatha abihi wa antum bimar minni ya da abi ne kila mu a ukudima turasu abi akwai kusan rubutu a nan da su mun karanta fadakiya wannan a cikin fadakiya hudu ban fadakiya bimar an minni wa masma'in wa muntadan wa jam'in hadisi na da tsawo wannan dai abin da ya kawo wannan shi wannan cikin hudu ba fadakiya ne kamar da ku sani shi hudu ba fadakiya tana bukatar a zauna ne a karatu tana amfani da kalmomi masu tsauri wanda kowanne sai an zauna an karanta karatu mai tsawo a ma'anan kalman kafin a zo a faɗi mai take nufi saboda ko da ko na san mu taɓa ma hudu ba fadakiya adalci wajen fasara ba mukan bi ne sar kawai muna cewa gaskiyar magana sai dai yanzu a zauna a karatu mukan yi a lokacin musiba din zahara lokacin tuna zikira din wafatinta mukan karanta fadak amma ba ma zauna mu daddale kalmomi amma almuhim shine cikin abin da ta nuna a dunkule tana cewa ainihin ko abin da kuke cewa yanzu muhammadu ya mutu kenan ta ce lallai masiba babba ta sauka bayan rasuwarsa ba da jimawa ba har aka manta haramci aka tozarta hari hari mana kamar kamar alfarman iyali yayin rasuwansa ya ta ce to wannan ko shi ne babban musiba kuma wa- ba- babban magirgi- magirgiziya wato ainihin gi- fitinar ta girgiza kuma ga shi littafin allah kuna jinsa safiya da yammaci ana karantawa ana, ana karanta shi ana ji kullum safiya da yammaci ma- masu makaranta a bayyane da masu tilawa da masu eh, yi daidai da masu ana yadda ta karatun alƙur'ani to mu gashi eh, banzan Allah ya riga ya fa- ya alƙur'anin nan ya faɗa ya ce siran annabi din nan irin na sauran annabawa ne ya ce afa in mata au qutilan qalabtu ala qalbi wanda ke nufin ya ce wa ma muhammadu illa rasulun arkhala min qablihi rusul wannan ma- ayan tana da dangantaka da cewa ashe annabawan da suka gabata ashe sun bar wasiyoyi ashe an jinjirkita an koma ala a- a- to kuma za ku yi irin wannan shine ma'ana shi shi lokacin da lokacin da Allah ta'ala ya turo Musa da ya- ya yi wasiya aka kibe ya turo isa ya yi wasiya aka kibe to wannan shi ma irin wa'annan ne to shi ma yanzu in ya tafi za ku yi irin na wa'ancan ne in kun yi irin na wa'ancan ba ku cuci Allah da komi ba Allah zai gu- sakanta ma masu shukur ma'ana wanda suka dace suka tsaki ko da kaɗan ne kasan mutane sukan rudu da majority su ai majority ga inda suka tafi to a shakiri na ko kalilu min ibadiya shaku su su su wanda suka yi shukura din ma'ana suka faɗi abin da suka faɗa suka tsaya kai su ne za a yi samu su wannan kuma za su sami abin da suka samu man yuri thawaba dunya nuti yimina shikenan halifci an ɗauka shikenan an ci halifa Allah khalas thawaba dunya to wa aka cuta da aka yi wannan wanda suka yi wannan wa suka cuta hau kansu gaskiya su- mu ma sun cuce mu Allah ya isa a to saboda suka sa muna ta- muna taɗi da kayaniya kawai ma taɗi da kayaniya ana ta ana ta girmama maƙiya annabi ana ta wanke su shekara da shekaru ana ta dako alhamdulillah Allah ya ga daman a gane gaskiya wanda ya ce yana nan yana da koya ba da ƙoƙari falan ya dora laha shai'a ta ce to ku yace da abin ce magana take ce haba haba bani kira ana kiran mutanen madina a ausu da azra an ce uwarsu kila sunanta ita uwan ausu da hazara uwansu daya amma uba daban-daban su ne ƙabilun to sai da ce haba 'ya'yan ƙila yanzu kuna gani za a ƙwace man gadon uban kuna ji kuna gani yana magana na da tsawo cikin fadakiya insha Allah wannan shi ma a cikin itijaj akwai fadakiya da cikin itijaj to shi kenan wannan kuma wani ruwaya wata ruwaya kai dan ce duk dai a cikin itijaj ɗin daga amirul mu'minin shi ma hadisi mai tsawo shi ma za mu yanko wanda ya shafi wannan babin da muke karantawa walaysa kullu man qara'a aidan min ahli alqiblati bi shahada man aqarra afwa walaysa kullu man aqarra aidan min ahli alqiblati bi shahadatihi kana mu'mina ba duk wanda ya furuci da shahadataini ya zama mumini ba mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasul an gama a zahiri sunansa musulmi amma kuma dai hukunci shi kenan har a wajen Allah a wajen Allah shi yana duba mutum sai me yasa a zuciyarsa kuma ya aikata innal munafiqina kanu yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai munafikai sun shaida la ilaha illallah muhammadar rasul ko ba su shaida ba gashi nan da nasin alqur'ani idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu annaka لا رسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون تو بالله عليكم wani ya zo gaban annabi ga annabi a gaban shi ya ce ashadu allah ilaha illallah wa annaka rasulullah sunansa mene to ku ƙara man da muƙami bai da wani muƙami kuma sahabi ya ga annabi bai imani da shi a zo ka shi ala sabi radiyallahu anhu to amma ga nasin alƙaran ya ce wallahu ya shaɗu innal munafiqina lakazibun ko Allah ne maka ƙarya na kaga akwai akwai makaryata a cikin su sun ga annabi sun ce la ilaha illallah muhammadur rasul a gaban su amma ƙarya suke amma Allah ya yi shaida amma abin da mu mun yi shaida mu abin da muka yi shaida ya ce la ilaha illallah muhammadur rasul sunansa a wurin mu mene musulmi sahabi akwai da yake wajen amawa ne sahabi ma'aurin sunansa musulmi dai kawai a wajen amawa kuma sahabi ne radiyallahu anhu to wa yadfa'una ahla rasulillah sallallahu bima ahid ahidahu bihi min dinillah wa azaimihi wa barahinihi wa barahin nubuwatihi إلى وسيه ويدمرون من الكراهية لذلك والنقد لما أبرمه منه عند إمكان الأمر له فيه بما قد بينه الله لنبيه بقوله وما محمد إلا رسول قد خلل من قبله الرسول أفا إما أو قتلا قدرتم على قابكم wannan yankin na zancen amirul mu'minin hadisi mai tsawo da ciki sai ce ba duk wanda ya furci da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne yake mumini ba domin munafukai sun kasance suna shaidawa da la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma a lokaci guda suna tunkuda suna kun tunkuda iyalan manzan Allah daga abinda manzan Allah ya musu alƙawari na addini addinin Allah da kuma hujjoji da burhanoni da suka nuna ya nuna ya nuna ga wasiyansa suna kuma a zuciyarsu sun ɓoye ƙiyayya ga wannan kuma suna warware abin da Allah manzo Allah ya kulla iyayen iyawansu kuma ga ga ga hujja a cikin littafin Allah in ka ce wannan ba zai ba gashi wa ma muhammadu illa rasulun qarqara min qablu afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu tambayar nan ana yi ne akan abin da ba zai yi ba a cewa in muhammadu ba wanne ba illa manzo kafin shi an yi manzanni in ya mutu za ku juya ku koma inda kuke da wato ku warware abin da ya kulla ana tambaya ne ma'ana tambaya ne mai kimiyyarshe da an samu to shi ne sai aka ba da aka aka ce wa manyan kalib ala aki bai falan ya dora rasha in ma kun bayan manzo Allah ya wuce ya rasu ko an kashe shi in kuka juya baya din to ba ku cuci Allah da komai ba kaga ma'ana akwai wanda za su juya bayan kenan ko to amma sun ce cewa kawo kansu wai sai zillahu shakirin Allah zai sakamakon wanda suka shukura ma'ana wanda suka dake suka tsaya akan abin da suka yi alƙawari akan halas shi kenan nan can kenan abin da ya faru kenan da annabawan baya su ma haka nan ne su bayan mutanen su daga baya suka warware suka ce har har duk da mulkin da Allah ya ba Sulaiman yana mai mallaki aljanu ya hamshakan fadoji ya yi kwaltan zinari ya yi mene mene ya ce bayan na ga magaji bayan shi suka shawar suka ce ka ce to abin shawara kuke shi ya ya riga ya faɗa ya ce kuma Allah ne ya umarni suka ce eh to an sa haka na amma gaskiyar magana shi shugabanci sai an duba shi jinin wane ne shi wannan da ya kawo mana ai ba ne ba ma dan garin nan ba ne to ya za a ya ce kuma shi ne asif kenan dan barkiya sai ce to bari in barku da ra'ayin ku shawaran sai ya tafi ya basu sai suka zaɓi wanda suke so ka ya ko sha fadoji mal akwai arziki ya fara ba da umarni shaidanu suka zo suka dunga faɗin abin da ya kamata yi ya fito da aka fito da wani littafi aka ce kun gani dama ashe shi suleiman sihiri yake ga hatim da yake yi yana haka yanzu ma yan bori suna da hatimin sulma duka an manna mashi a zobe ya sawa hatimin sulma wanda shi ne ke mallaka aka yi ta tsaface-tsaface da aljanu yan bori da su aka ce duk asirin suleiman wa ma kafara suleiman walakin na sha'idai na kafaru yi alimuna nasa sihir dai daga bayan suka fito da wannan suka ce shine ilimin annabi suleiman aka koma an bar tabarkin suleiman to afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurra Allah shay'a a cikin amali na shehu ta'ifa wadda suro da isnadinsa zuwa ibn abbas cewa ali alaihi salam ya kasance yana cewa a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake da rai yana cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu wa ma mahmudun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qadabtum ala aqab wallahi la ya sai yana cewa wallahi la nan qalib ala aqabina ba da in hadana Allah sai Ali yana cewa wallahi mu ku ba za mu koma inda muke da bayan Allah ya shirye da mu bayan ci a can kana ka abin da kake a ciki Allah ce nuna ka shar kuma ka koma irin nada har abada ba nan wallahi la in mata aw qutila la la uqatilanna ala ma qatala alaihi hatta amut yace wallahi in manzo Allah ya mutu ko aka kashe shi zan yaki zan yaki kam zan yaki kaman da ne bisa abin da ya yaki akai shi manzo har mutu wallahi inni la ahuhu wa ibn ammihi wa warithu faman ahqu bihi min wallahi ni ne dan uwansa ni ne dan aminsa ni ne magajinsa wa ya fi ni cancanta da shi wato duk manzo Allah yana da rai shi alike wa da ce wallahi ba za mu juya ba ba zan ba zan taɓa juya ba zan yaki akan abin da manzo Allah yake har in mutu ko aka shi to kuma abin da yake shine yana shi manzo Allah ce shakiri na ali ne da yayansa su suka tsaya kaga in kana so kana kana son ka ga cikin jimlan shakiri ne sai ka bi su ci a cikin tafsirin ayashi daga abdulsamad bin bashir daga abi abdullahi alaihissalam ya ce tadruna matan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi auqatul kun sani shi manzo Allah ya mutu ayi ko an kashe shi inna allaha yaqulu afa in mata auqatul in qalabta alaqam to yan menene sai ya ce to wallahi fa summa qabla al-mauti an ba shi guba ne kafin mutuwa kuma abin mamaki wannan yana cikin littafinsu da zan karanto muku sauran zan kyada ku karanta don an faɗi mutanen da suka kashe shi amma ni ba zan faɗi su amma a cikin sahihin littafinsu sahihin buhari ya kawo sunan waɗansu mutane hudu waɗanda suka ba suka ɗora ma manzan allah magani suka suke masa ɗore ya ce mai kuka ɗora ba na hana ku yi man ɗore ba suka ce ai magani muka ɗora ya ce ai na hane ku daga yin man ɗore suka ce ai mun ga ciwo maka zafi ne muka ce sa muka ɗora maka sai ce ba magani kuka bani ba guba kuka bani sai suka ce ha magani sai ce to ku sha sai suka ki sha ya ce za ku yi baƙin cikin abin da kuka yi sahihi a littafinsu suka ce da wane da wane su suka suka danne shi dan wance da wance suka dura to sai magana ta gaba akwai wasu ruwayoyi da na yi dan makin ɗinsu a nan duk dai akan wannan wannan ɗin ne ina ganin ba laifi in na karanto na tsantsanto in su hadisai ne na tsallake wasu duk dai akan wannan ne wannan daga asbak bin lubata san asbak bin lubata a cikin mabiya amirul mumin ya ce na ji amirul mumin alaihi salam yana faɗi a wani zance nasa a ranar jamal yana cewa ya ayyuhan nasu inna allaha tabarak kasmuhu wa azza junduhu inna allaha tabarak kasmuhu wa azza junduhu lam yaqbil nabiyan qattu hatta yakuna lahu fi ummatihi man yahdi bi hudahu wa yaqsidu siratahu ويدل على معالم سبيل الحق الذي فرض الله على عباده yace ya ku mutane a ranar jamal shi amir ne yake cikin jumla abin da ke ce musu ya ce ya ku mutane allah tabaraka wa ta'ala na ya ce tabaraka ismuhu wa jalla jundu I- sunansa ya ɗaukaka kuma wa azza jundu kai waje azza jundu kuma eh, rundunansa ta- ta buwaya ta fi ƙarfi kenan bai taɓa karɓan annabi ba qaddu lam yaqbid nabiyyan qattu bai taɓa ɗaukar ran wani annabi ba sam wani annabi wato kowane annabi ke cikin annaba Allah bai taɓa ko annabi ya ɗauki ransa ba hatta ya kuna lahu fi ummati man yahdi bi huda har sai ya zama kafin Allah ya ɗauki ran wannan annabi sai ya bar wani wanda zai shiryar da mutane da shiryan da shi wannan annabin ya shirya da su wa yaqsidu siratuhu ya kuma bi tafarkinsa tafarkin wannan annabi wa yadullu ala ma'alimi sabil haq ya shirya da mutane akan eh, hanyar eh, il- ilmomin ta- tabarkin gaskiya allazi farada Allahu ala ibad wanda Allah ya faranta ma bayansa wato Allah bai taɓa ɗaukar annabi ba ce ya bar wani- annabin ya bar wani wanda shi kuma zai ci gaba akan abin da an- annabin yake akai ba canji in haka nan kaga an ɗauke hujja kenan ko ba gaba in ya zama babu an ɗauke hujja misali mu- mu- wanda ma yafi bayyana shine wannan manzon na ƙarshe bayan wannan manzon ba wani annabi in ya zama da ɗaya kewansa an gama ba wani wanda zai nuna mutane yadda abin da manzon Allah ya koyar da su a kai to ai an sa- an samu hujja akan Allah sai a ce to ai kai ne ka aiko annabi ya zo ya wuce daga baya wasu mutane suka ce mana ya ce kaza wani ce mana ya ce kaza wani sun ga su- sun yi mazhabobi daban-daban muka garsa muka muka ɗauki wanda ake a garin ba shi kenan ka ga waye ja kenan ba Allah ne ya ja ba ko duk faɗaci facen nan da kashe-kashen nan da aka yi duwa ya ja Lai- duk laifin wane ne na tambaya ne ya ga ya zama laifin Allah kenan tunda ya san za su saba ya ƙi nuna musu wani ne daidai akwai wanda ya nuna musu daidai ba su bi bane Eh, wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayzillahu shakirin akwai shakirina ko ba lura ba amma akwai wanda suka inqilabi ala aqibihi Yawa, to saboda haka akwai hujja bayan annabi sai sai amirun sai karanta wani- wannan ayi wa ma wa ma muhammadun illa rasulun qad khadar min qablihi rusul wannan ka gano ce su sauran annabawa su ma duk haka aka yi kowane annabi kafin ya tafi sai ya bar wanda zai ce musu in ba ni wannan abin da ya ya faɗa faɗi na ne abin da aikata aiki na ne ku bi shi sannan ya tafi amma in bayan ba shi ba su- ba ba su kan bi ba mafi yawa amma akan sami shakiri na ƙalila Ya, shi ne. kuma wannan sunan ba ta canza ba a wannan annabi to wannan kenan wa'yansu ruwayoyin zan tsallake wannan ma na ga ya cika ɗan tsawo a cikin amalin shekul mufid a itisas ka itisas hadisin da ya kawo na darajoji saba'in na amirar mu'min wanda yake ke- yake da su koma bayan sauran sahabbai sai ce sun mataraka da wahana wal instikana kuma har wala yau shi ya bar wahanu wa ma da'u wa mastakanu ɗin wato bai- ba- shi yana cikin wanda ba su raunana ba ba su kaskanta ya ce innahu in sarrafa min uhudin wa bihi thamanuna jaraha tadkhul fata'il min mawdi'in wa takhruju min mawdi' ya ya bar uhud yana yana nufin amirul mu'minin ya bar uhud yana da rauni tamanin wanda makami ya shiga ta bangare ya fita wato kun ga ba jumla akwai wanda ya shiga bai fita wake don a wani ra'ayin nan raunin shi ya fi haka amma ya ce tamanin wanda suka shiga suka fita an lura da wanda ya shiga ya fita wato in kibiya ta shiga ta fice ko aka soka m- mashi ya shiga ya fito ta ɗaya bangaren to shi ne aka kira ya tamanin a uhud فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا وهو مثل المضغة على نقع sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya je ziyartar shi akan ce yadda na marasa lafiya a gaida marasa lafiya lokacin da ya zo yana jinya sai ya zama kaman wani kaman wani tsokar nama a shimfiɗa wato kawai wato yadda ya duk jikinsa ko ina ka kasan idan ko ina miki ne miki an sassare ka ko ko ina min mutum ya zo gani me zai ga ya gani ya nama ya zama kamar nama ne kawai shimfiɗa saboda ko ina akwai akwai miyaku suna kamar kai ka ce nama ne yanzu falamma ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi baka da manzo Allah sallallahu alaihi ya ganshi sai ya kuka wa qala inna rajulan yusibu hadha fi llahi la haqqun ala llahi an yaf'ala bihi wa yaf'al wa yaf'al yace duk mutumin da wani irin wannan zai same shi a tabarkin Allah haƙƙi ne ga Allah ya yi masa kaza da kaza da kaza kaza yana faɗin irin abinda irin darajojin da zai samu faƙala mujiban lahu wa yabki sai ali ya ansa masa yana kuka ya ce bi abi anta wa ummi alhamdulillah ladhi lam yarini wallaitu in anka ne shi yace bi abi anta wa ummi mukan ce wannan ibara ce ta larabci kamar kamar kaza abin nan ya ce abin da ke cewa shine na gode wa Allah da bai nuna bai nuna maka ni na juya maka baya ba wala farartu bi abi wa anta ummi wa ummi kuma bai nuna gode ma Allah da bai nuna maka na gudu ba kai fa hurumtu shahada ya zama kuma ya ce bai abi anta ummi ya kai kuma yana kuka ya rasulullah na gode ma Allah da bai nuna man bai nuna maka ni na na juya ba na gode ma Allah da bai nuna maka ni na gudu ba amma me yasa ban yi shahada ba yana kuka yasa ban shahada ba ya aka haramta man shahada qala inna innaha min wara'ika insha Allah sai manzo Allah ce tana nan zuwa shahada tana nan zuwa a bayan insha Allah tana nan ta فقال فقال رسول الله إن إن أبا سفيان قد أرسل موعده بيننا وبينكم حمراء العسل yace to ga Abu Sufyan ya aiko tsakanin mu da ku zamu adu hamra'u al-hasad fa qala bi abi anta wa ummi wallahi law umiltu ala aidir rijali ma ikhtalaftu an yace wallahi ko da an da za dauke ni a hannun mutane ba zan saba wato lokacin Abu Sufyan ya ce a hadu a hamra'u al-hasad mun zan karanta baya manzo Allah ya je hamra'u al-hasad sunan wuri ne don shi abu sufyan da jama'a sun ce su koma su karasa su tunda sun sun masu raunuka yanzu suna da rauni su koma kawai su karasa su sai kuma shi manzo Allah ya ce ya sa aka yi kwa kada wanda ba yi da rauni ya fito sai wanda aka yi mai rauni kawai shi ake so to kusin shi Allah ya ce a dauke shi shi a tafi da shi a hakan duk da jikin shi rauni amma jiki to da suka je hamra asad asad labari ya je ma abu sufyan ya juya a guje ya har ya ba wani bribe ya ce raƙumi goma ɗauke da kayan abinci in za ka je ka sa su su koma ka ba su tsoro su koma shi ne ya zo ya ba su tsoro ya ce yanzu ga abu sufyan ya dawo da ƙarin runduna gara ku tashi tun kafin masu ji labarin kuna nan hamra wa asalin su zo su same ku sai ga kawai suna ta arbe suna masha Allah masha Allah hada ma wa adana dawo yana nan tabi masha Allah masha Allah alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum muna nan tabi muna zama to shine nan dai amma sai da aka tafi da ali nama kawai duk ko ina miki ya ce wallahi ba ko da za a ɗauke ni a mutane su ɗauke ni a hannun ni su kai ni ba zan ba zama na katibi ba ni ba fa qala su qala sai ce fa nazar fa nazar alquran sai alquran ya sauka wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rubbiyun kathirun fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah shi ne abin da makaranta nan gaba ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ونزلت آية فيه قبل هذا كما آية تسوك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل ممكن شيء قال با شيء من شاجم من شاء القرآن با أنجيرا شيني أسوكا با أنجيرا شيني أكراتو سو ذاك وما كان لنفس أن تموت إن دنغني da wannan ta sauka ko da ke nan ba ka kuma كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه وسنجزي الشاكر وين أمن ننسى كسر sai ya zama ainihin duk miya ko ko'ina a jikin shi amirul mumini kuma masu jinyansa su masu suka koka dangane da suka ce muna jin tsoron abin da ke faruwa domin sai ka ga miki ya shiga ta nan ya fita ta nan ko ina mulki ne ya ce kala fa udda ma bihi min atharar jirahati inda juruhihi min duniya ya ce sai aka kidaya miyaku a jikin ali bin abi talib alaihi salam daban-daban tabo shaidan shigan makami duk jimlan tabban da yake da shi fakanat alfu jaraha miki kuma ya jara da wanda ya warke da wanda dubu min karnihi ila kadami daga kansa zuwa kafansa salawatullahi alaihi to insha Allah zamu gaba zamu karanta وكأي من نبي إن شاء الله آية تقبل كنا وكأي من نبي قاتل مأفور بكو قتل أو نكرا شيزا مكرن تانا نقبل إن شاء الله gobe insha Allah za mu yi bikin gadar ko zaman wannan ma yau ma ya zama kaman gadar sai ma ga ma wani bangare na hudu bangadar ma ya fito a karatu bara mun yi sha bakwai da sha takwar da sha tara ne amma bana insha Allah za mu yi da ko da ke ma yanzu ma muna gadar insha Allah gobe da jibi da gata amma ba mu tsaye da magana ba dangane da gatan nan za mu sake zama ne da yamma ko ko za mu zauna da safe ya wadatar kila mun muka zauna da safe ya wadatar ba sai mun dun za zai wahalan gaske a sake na dare dama akwai wasan yara da suke so su yi ranar juma'a jibi kenan shi ma da safe kenan to kuma muka zauna gobe da jibi muka yi magarba da sha'anin garba da sha'anin har da bayan isha da yawa